Allah madaukakin sarki ya kawo nan rana ta Araba irin da bakwai da wata rajin al'afir hijira ta Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar Nasara kuma kamar talatin ga watan goma dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba rana irin wannan ta laraba muna karatu cikin littafin asirarul bahiya na al'allama muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasin na talatin da ɗaya sannan muna cikin kitabul jana'i littafi da ke magana akan matsaloli na sallar janaza da al'amura da aka wajabta su ko aka sunnata su ko aka mustahabbantar da su akan yan uwan wanda ya rasu da kuma abin da yake haƙƙin shi ne akan daukacin al'ummar da suke rayayi wanda in ba su yi ba to za su iya tarayya kuskure gaba ɗaya za mu tashi sabon fasari inda yake magana akan binne ko rufe wanda ya rasu bayan ya kammala matsaloli masu alaƙa da raka gawa ko sallar gawa ko ɗaukar gawa imma daga gida zuwa wurin da za a yi sallah ko kuma daga wurin sallah zuwa makwanci ko zuwa makabarta to da an zo makabarta abin da ya rage shi ne rike gawa ko binne gawa ko dafin su sakan wannan ya kulla fasli ya ce faslun ga wani fasalin kuma wa ya ji mutabul mayyiti wajibi ne a dinna gawa mutum rufe ya zama gawa bi yadda yake da girma da na kubba da tashi da matsayi ko ma ne ya zama mayyitu ko mayyiti to idan dan ruwa ya rasu wajibi ne a rufe kuskure ne a jinkirta ma rufewar ballantana kuma ake rufewa za a rufe shi yadda shari'ar musulunci ta ce kuma cikin gaggawa kuma wannan shi ne gata kadirai da sauran waɗanda suka makala rigunansu ko suke ganin burgewa in al'amuransu sai gaba ta rike gawa da wuri wani lokaci sai a fake da cewa ana kiran girmamawa ƙasa ita ko ƙasa ko daula ko gwamnatin tarayya ko ta jiha ba a duk da za ta mutum ba ta ƙara kusa da Allah a kan ba. Raga wanda ya kawo wanda ya yi kirkiro tunanin shi yadda ina a samar da tutar Najeriya kowa ya san me ya faru da shi. Ya ya mutu wajen shekara kamar yana da tun sarki tantafiri ne sai bana karfi. Wa yana jiran gwamnati ta ce a kira ta wai ai wannan nakin ina ce a yi gwamnati dole ta yi wani abu ba ta yi komai ba san wasan da gudu jira to ga gwamnati ta gurma kuma shi gashi ba musulmi wannan na ce ala sa jinkirin ya zama da gari wani jinkirin ya zama da gari yana to kaga akwai matsala gwamnati sai alkawari take sai alkawari ya yi ya ce kaza ai za ta jiran mai sannan muna taro da wani ba ko musulmi wani yace yace ya zo ya ci hutun su ne ya yi ta bana ke kawai don ban da lafiya ita ce don ita in yau na mutu aikin nan ba zai tsaya ba eh one minute silent ne kawai ci gaba da saurayi to kaga shi ya ji ya fasa lokaci ya yi tunani garin white garin tuta garin yana wakiltar arziki da albarkatun kasa white kuma yana wakiltar zaman lafiya ni ina ga da ya gaggawa ma da ya da tutan ne kawai sai wajen wasu ya sa red tun da zaman lafiyan ya yi karancin ya zubar da jini wajen karancin kuma ya sa brown kasa ta bushe ba ta ji to amma dai ya riga ya yi ta ka da wani da mutum ya rasu a rufe idan mutum ya yi wasiyar cewa in ya rasu kar a binne shi wasiya ce jahira bai kamata ma a cika ta ba maman nasirin albani kafin ya rasu ce idan ya rasu ko da ƴaƴan shi su ne suka zama ba a afirka kar a jira su a ce ƴaƴan shi na kaduna ya rasa ana kar a jira su ko sun ce a jira su shi ya ce kar a jira su duk wanda ba shi a gari ya zo ya je ya addu'a kaga akwai nuna iko wani wani wani sai ce dole dole sai an jira shi inda za ka tsaya kusa da shi ma ana sallar sai ka rasa me yake faɗi shi wa na kusa da Allah ba da zai sa baki a yaƙi maka to ma na kusa da Allah ne ce ku je ku rufe shi muna da gata a kuma Allah ko da gaba muka yi ka su amma za a karɓa to wajibi ne a binne wanda ya rasu in an ce addabnu shine muwaratuhu بالتراب وراء جيفته أو جثته شنو wannan gangan cikin to a dinne ka a rufe ka a kasa thumma amatahu fa aqaba sannan Allah ya karbi ran bawa amata shi ne ya karbi ran shi sannan fa aqaba sai kuma ya binne shi mana sai ya faɗa yadda za ku binne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fashin bakin yadda za ku binne shi akwai rigingimu masu tarin yawa da suka sa aka ce a binne shi fi hukuratin tsarani ko hukuratin a wani huji na ƙasa shi wannan hujin an ana so a yi shi ne ta yadda dabbobi ba za su iya kaiwa gare shi ba sai sa ce tamna'uhu min at-tibai ramin da zai hana dabbobi masu cin nama su iya kaiwa gare shi to yanzu wannan me ake nufi kawai abin da ake nufi wasiyar da annabi ko karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama kawai ita na abu hadisin da imamun nasai da imamun turmidi suka fi karamin sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ihfaru wa amiqu wa ahsinu ihfaru in kun zo aka kabari ku tabbatar kun haka ku haka sannan ne wa amiqu ku zurfafa shi yin zurfi sannan wa asiru ku yi shi da kyau kar ku yi shi kamar ramin da haka da kai a gefe gefen nan ku gyara shi kamar an mashi wani kamar an sa mashi wani kayan kayan ba ta da kasa ba kawai haka da kayan aiki aka mora aka tattake shi mai kyau kaga ku haka ku zurfafa a wata riwaya yake wasiku shine kamar kun fahimce ruda in kun tashi ku haƙa rami wanka ne sannan wa a'amiku ku haƙa rami ya shiga ƙasa sosai sannan ne wa aka yi ku kyautata don da ya kalli kaburburan hatta wasu daga cikin ƙasashen nan afirka irin su misir za ga balantana saudiya duk tsawon muna ko wanda ya fi kowa a cikin muna in ka shiga kabarin ba za a hango ka ba kuma haka ake ce amma namu na gaskiya ɗan kwata na muke yi zai zama zaga da an fara akawa wani zai zo ba a haya ba a jiki ya kafa ko da kuma a wai wai ya taɓa ji a kunnen kanawa wai tun da wuta na ƙasa to wai gwagwado yadda suka shigar da shi ƙasa gwagwado yadda aka shigar da shi to arna da ba a rikewa su kuma sun tsira ne su azabtar da su za a yi lalai azabtar da su a ko'ina kaga irin namu da aka bushe sa nan da nan dabba da kazo za ta iya hako inda kare ya sa baki ya nuna goma sha biyar ya tono gawa zai ci amma a ce akalla a haka ya yi cibiya uwar kenan sannan a haka ya sannan sai a haka ya haka haka ya shi kenan don haka ya haka sai ya zama a shiru وأعمقوا ووسعوا وأحسنوا وكوتتا daga cikin hikimar ita ce a ana miyagun dabbobi cin magawar mutum kada kada wani abu na dabbobi su su gawar su bayan kuma yana da gaka sannan wala tukhrijuhu wala tukhrijuhu suyulul mu'tada sannan daidaiwar kasa da ambaliyar ruwa ba za su samu a gaban ba yanzu kuma makabartu da aka dani an ba da baya da shi ga ga wakilin garke babban asalin dalilin matsala rashin zurfafa kabarin amma kun yi shi ya kawo kirki sannan kuka haɗa ya ita kuma ta zo gwiwa sannan kuka rike shi kai an ba biyar ruwan da za ta haƙo wannan gawa sai ka cinye garin da baya amma ka yi ɗan iya nan ita uwa ƴar iya nan saboda kada ya shiga asaba to kuma wannan azabar ce to ai ya kamata kuma fikihun ya karu ko tunda fikihun ba na shari'a ba ne na hankali ne to hankali ya kamata ya kara hankali yanzu in ka bar shi sama sama kamar ka bar shi ba a Najeriya ne to ina hikimar mutuwar ma ina hikimar mutuwar gara ka kai shi ma in duhun ne sannan Allah da annabi ya yi sha da ya sha na mutum ko in zafin ne ya sha na Allah da annabi da ya sha na mutum
alaikum salam ana ga wata wata bala mun gaura da ta kannukan su a kulawa ta shi zurikin hakawa ya kamata in gyara a ba masu abin da sun training haka shi sosai in wani zo ya ce kar a zarfa ba za ce dalili a yake lalacin da aka kawo hujja ko na ga kafan ma wannan maganar ne har wani ke ke so na baki amma da yin zala na abu sai dai mutum ya zagayo ya kalla aka ce ko kana da magana ce ba ba komai ba komai ai ku ba ba abu sai da dalili amma ne kaman kawai an zama rafi daya to idan aka zurfafa aka yi shi yadda ya kamata aka rufe gawa a ciki to za a kubuta daga waɗancan matsalolin sannan za a fa'idanta da sunnar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabbobi ba za su kai gari ba sannan zaizayar kasa ko ambaliyar ruwa ba za ta iya tono shi ba wala ba aka disgarfi babu laifi idan an yi shakku babu laifi wanda za a tsaga cikin kasa ko tsagefen kasa a saka mutum ba laifi irin wanda shi ne muke yi amma ya ce wallahu auna a yi wa mutum kabari na lahadi shi ya ci mutum lahadi shi ya ci za ga inda suke lahani sosai in an zo duka gawa sai dai masu karɓar gawar su shiga kabari don wani ya ce ya abin kanin duka da suke gani su za ka sai dai wasu su shiga a sa masa afa su shiga a janye afa sannan a zuro masu gawar makar za a samu igiya a jira musu su ɗauki a fito da gawar su gama su yi rufe wata da su tana sake sa masa afa sannan su fito sannan a cikin kabari kare ko yake kada bai kinwa ba a da ta abinci ba ba zai iya da wannan dawa kai ma da yake jin kai cikakken abun ba kuma an fitar da mutum kuma tun da Allah ya ce ai haka min ha qana qanakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra to yace wala ba ta da garbi babu ne sai ai yayi shakku wal lahadu aula amma lahadu shi yake sai na wannan sai da zake yi wannan ka'idar za ta yi aiki ne a yankunan ƙasar da da lahadi da shakkun da ke yi amma akwai ƙasar da ba ta ɗaukar shakku lahadi za ta rika burmawa za ta sai da irin wannan fandarsu ko fashakku aula ya yi mashi shakku ya ce saboda mai shi lahadi ya fi kusa da girmama mamaci kuma ya fi saukin a tura kasa nan da nan a rike mutum abu ubaida bin jarra shi ya zaɓi cewa a yi la'azin kana ya zara shi in an yi da kuwa ya zo wurin zai ce a shakku ne saboda ya fi sauƙi ka sallami mutane daga makabarta kuma wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamar ta fi tabbata cewa idan mutumin kirki ne fa khairun tuqaddimuna ilayhi وإن كان دون ذلك الشر يتبعونه عن أعمالكم شر لنفعك فلقد تكين شر أجدا جمعكم كنا جرى أدب لحد لغات عن قميشها أبو عبيدة بن الجراح إلي يدو يا رسول الله الفكرة أرجو مشاكفت سيدي آه أي مزا مزا أي شك كوي سيدي مزا سي أي شك سي آه بتزاوى shi kuma abu talha su duka kaga suna cikin al'ashirar da mubashiruna da mujanna shi kuma abu talha idan ya fice a ila azu shi aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake kaza shi ake kaza shi ake kaza shi ma sai kawo da dijai wanda kuma dalilai ne duka na shari'a wannan abu na faruwa ne a yankunan ƙasar da suke ɗaukar na'adu kuma suke iya ɗaukar shakku amma idan ba za su ɗauki na'adu ba to fa shakku aula ko ta yanki shakku shi kenan sai a sai a rufe akwai hadisin ma Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu kuma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ashaqqu lana allahu lana wa shaqqu li ghayrina lahadu namu shaqqu kuma na wasu mu ne me yake nufi da ashaqqu lana a lokacin da kasa za ta iya daukar shaqqu za ta iya daukar lahadu to mabiya sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hakuri sai masa lahadu amma a lokacin da kasa ba za ta dauka ba ya zama wa shakku din jami'i shakkun kowa ma za shi ya mashi wannan hadisi malayin sun maganganu a kai waye da waye da kurun mai yita min mu'akhiri al-qabr mamaki zai shiga kabarin shi ne ta karshen kabari mana ta gefen kafan kabari mun za yi yin kabari haka ga shi ya tsalla da sunna to nan ne mu'akhir nan ne mukaddam dan nan ne sun fi da wannan to kana inda ka fara da kana ake duro to da ba kuskure ne da Allah ke to a hadin da nan da ko sai a dauka sai an yi ko da ko yi ma sunna ba sai ko an saka a cikin da za a zo ban kwana da mutum kuma a ne rai ta saba wa sunna amma ta da za a dole ana ne dole ko kai za ka tafi gida wa a duk ka bin abuwa da fa abuwa ba sabani ko fa ba sabari ba ƙarshen su da ta sunna ce sai a shigo da shi ta ƙarshen kabar Abdullah dan zai yake cewa annabi arkana bitan min kibari rijlayn sabar ya shigo da gawa a bangaren kafafuwan sa mana ta ce mutum ne aro ne sai ce masu ha da sunna wannan abin da kuka ga nayi to shine sunna lokacin da Sa'ad ibn Mu'adh ya rasu irin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mace shigo da shi ta bangaren kafar shi sai gangaro da shi ya shigo da shi ya shigo da shi har ya kwantar da shi kazo matsayin da na Sa'ad ibn Mu'adh wanda sama ta girgiza saboda shi wa yudahu ala jambihi al-ayman idan an yi sanya gawa a kabari za a sanya ta bangaren ta na dama za ta iya kwanta bangaren ta dama fuskar suna kallon alƙibla fuskar suna fuskantar alƙibla mustaqbila yana da fuskantar alƙibla wannan matsalar da kusan dukkanin malamai sun yadda babu sabani cewa bangaren da kuma fuska na kallon alƙibla yace wala yurfa'u al-qabr wala yurfa'u al-qabr ba a daga kabari ayi shirka na wace wa yustahabbu ko an so haswu turabi an so mutum ya dan watsa tarbaya ko ya watsa kasa min kulli man hadara an so ga duk wanda ya halarta ya yi kokari ya ga ya dan tura kasa karanci salasa hasayati watsawa uku ko turawa uku akalla da kadan tura ɗaya kadan tura biyu kadan to ka samu wannan sunar ya isa wani shi ma yayi wani shi ma yayi wani shi ma yayi idan da za a yi hakuri ma ba sai an sa tebur ba a dai da hannu a dai da hannu idan kuma ka ga kila yanzu a yi ta kila sai fa an sa ido wani idan ya tura kasar ta kan makale a hannun shi ba zai wani hannu a makabarta ba ya samu kayan aiki na samu mechanic sai sai kuma za a daga bakin masu yin shi bashi ya karma kalla ta kasa barin nan ta kama sai ka zo da ita kawai sai haɗi ya fahimci haka ne sai ciki jama'a kowa ya masa ya ce kowa ya wanke ba wai a zaɓa wasu kar a tuna masa asiri ya ce wala yi wa kawula kabaru ba a ɗaga kabari ya yi bisa ziyaratan ala kibri ala kibri har ya wuce shibiri idan aka gama rika dawa idan ka saitin inda normal asalin ƙasar kafin nan filin makabartar yake idan ka aja hannunka da ya zama nan tazarar da za a samu kar ya wuce shibiri in kana so ku gane kibir kada ya wuce kafa inci goma sha biyar kada ya wuce inci sha biyar idan ya wuce inci sha biyar da ake so a sawa a da shari ina za a kai ta idan da wurin da za a yi shigo a gefe a zai yi shigo ne wasu wurin ya tafi in kana so kai maganin wannan matsalar ko kar ma ka fata shi ne idan aka gama rika mutum kar a fara kawai a watsa a kan shi shi ne hakikan min haka na sanakun fi na nu'idu idan ba ka sanya azara ko dunya ba to in ka watsa kasar a kan shi to kasar da za ka rabu a waje ba za ta taɓa wuce shi ba amma kana cin azara daya wannan murin da azara ta kare shi zai fito wani gwargwadon yawan azararka gwargwadon yawan katakanka gwargwadon ka za ta yawa in ko har kaya aka to sai ka share kabarin sai ka samu wani wuri sai ka shigo da ita inda kuma wanda zai ɗiba ya gini fa zuru ha fa inna hatta zakirukum al-akhirah to kaga ta sai a bashi da gile ne wani na kwaba kasar gini ka wasa miki kai makabarta sai ke rike kai kasar biki ce ba a ce wani biki a yi biki da yana mutuwa ko wani da lokaci in ka je wasu makabartun da ga ba sa fita kusan sirrin kenan sirrin kenan ko makabartar kan baka je wanda suka ce ki sabon normal in je ba kwace kasar aka rufe abin da ake ke in ka je makabartar da aka rike su man jabar kan dorai unguwar su marigayi abin nan da ta biyu ce shi ma za ka kabar wurin da yawa da daga na malam jami'an da suke su tare duka iri daya za ka su su ne kusan suka fi kowa rashin bebe rashin nisa da yake ka san kano ko da ne ka zo an fika falakalai da sanin malam da an saba alhaji wani ko hajiya wanke ta rasu sha uku ga abu ba ma kanan da musulunci na eh wata haka da cin haihuwa kwarai kuwa za a ce an haife shi a rana kaza ya mutu a rana kaza to wa ake tuna ma in ka ce a masu ziyara kake tuna ma zai ce a to ai kuma masu ziyara an hana su karantawa in dai mutum na karanta irin wannan allana zai zama bari dole mutum zai zama za ka komai naka kawai za ka na tafiya a baya ba a siyar amura balantana a zo wajen fahimtar addini da rayuwa to ba a dai a so a daga kabari har ya wuce shebari akwai shahararren hadisi kuma ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki ali ibn abi talib hadisin na cikin sahih muslim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki ali ibn abi talib ala an la yada'a timsalan illa kamasa kada ya bar wani gunki kada ya bar wani gunki ya share mana sai ya shafe ya fata da shi in ka ce a cikin sa shi ne mutum mutumi ko an yi shi a sigar mutum ko a sigar dabba ko da itace ko da kasa ko da makamantansu wala kabaran mushrifan illa sawwa kada ya bar wani kabari ne bisa sai ya yi da shi sai ya daidaita sawwa sai ya dawo da shi kai da kibri daidai da shibir kuma ya rike wannan wasiya din kuma haka radiyallahu anhu ya aikata shi yasa kamar da yake barkin hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu kuma yake shamin sama ya hana dini akan kafin daga cikin illatin mal'ikin ko illatin na aiki in ka ce aiki ne akan kabarin zai kabarin zai wuce shibir yasa duk wanda ya rasu kar a yi gini kar a kewaye da gini amma babu laifi a sa alama babu laifi ta alaman nan ta komi za ka iya sawa idan makabartar da aka yi maka rasuwa kowa gudu yake sawa ba laifi sai ka nemo dutse ka sa idan kowa dutse yake sawa ba laifi sai ka nemo gudu ka sa idan kowa gudu ko dutse ka sa ba laifi ka nemo katako ka sa amma dai kada a kewaye kabarin ko wani abu mai kama da haka ba da shi ka iya samun dutse irin nan da ake ginin nan da shi ka ɗan zuba a kai ko a wani keji ta yadda ne za ka iya tantance ko kuma gane kabarin ko da an zo ziyara da haka ba a ɗaji kabari ya yi ta can can ya ce wa ziyara su da mauta wa ziyara su da mauta mashru'a ziyarar matattu bayan saura su shar'antacciyar abaci da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyara kun tuna aiki kuma an ziyara da kuburi faqad qulna li muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi ziyarati qabri ummihi fa zuruha idan na kai magana ko ga kwadan ta don tahqiqi ne sai mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ana ji ziyara ta barbara ta wata sai ce amma yanzu an ba ni izini da aka jama'a fa zuruha zai ci gabar bura hikimar ziyarar ita ce fa innaha tudhakkirukum al-akhirah ziyarar kaburburan na tuna muku da lahira in mutum ya je zai ga yadda lahira take ta jan manya mana duk girman mutum in lokaci kawai sai ka biya wuce ba ruwanka da makami ko matsayi ko shahara ko man'a komai tutiyar da mutum yake da irin cika bakin nan sabo na cika baki riga ai shi ya shirya ai mutane na sakaci da medical check-up ki duk sati ya tafi jamani ko cuba duk ba ta to ne kake tafiya sai ce a jirgi yake zuwa da ake gara ma karka ce haka ne wai za ka tafi zuwa lafiya ko ne kake jirgi wa gara ka tsaya ma farko daga ciwon ba jirgin fa ya zama aka ce mutuwa za a yi ba duk zai abu ne na lokaci na ba ko so kwanta ko da tun da dan adam yake bai taba abin da kike irin jirgin sama ba kuma har yanzu dai yau in ka gida da mutum suka suke sai wani kuma ya tafi haka wani kuma irin talabishin din ne ya tabura wani daga youtube ya zama da mani na zamanin sun tuka sai ka shiga jirgin sama ya gama tashi saman da kayan rajin suwa ko wasiya kai ba za ta ɗauka ba asara kake so ka yi magana wato muna sama yanzu haka a dubu miliyan ɗari a gina masallaci yake kuna ina yake muna sama ba ba sai sun sauka ba na yadda bin yanka sosai a tsara zai magana wato ya ga zai mutu zai nan zai gina masallaci ko kuma ya bakku masallata ba kayan aiki ya ci a ɗan jinkirta aka ji kwatsar jirgi ya haɗa da jirgi a raba da shi ya ne dan ne da ya baka ne hau jirgin amma kuma ba ne shi a duka gaskiya musamman kila ai ba zai yi wasiya duka ba ko in dai ta wuce tudu ya ai wannan wasiya ce ba umarni ba amma in ka sauka da kwarinka in duka dukiyar ka gada ma za ka iya ka kashe ta zauna ba ka da sauran kai to sai aka shakanta mana ziyarar kaburbura sai dai aka hana mata yawan ziyara ba a so mata su yawaita ziyarar makabarta saboda rauni da suke da shi za su yi zuwa ta kuka da makamantansu sannan ita ziyara tana da sharuɗa ziyarar da ‘yan bid'a da mabiya su faru suke wani ziyara ce ta shirka da bid'a domin idan sun je na cikin kaburbunan suke rufe ka je hubbarin su ka kai da ake shirka da bid'a wanda ya je ya gani duk wanda ya je ya gani mu mun je ran da mu ba eh ziyara ta shari'a muka biya ma ba ziyara ta roƙo ba tunda muna so mu samu labarai muke canjin kuɗi muke karaba muka fara ba da hamsin hamsin da wani ya ce mana hamsin hamsin ta yawa waɗannan masu barar da kake gani wani sai ya ci ka da biyar biyar da kuke haɗa to muka da muka kaje ba da ashirin har inda ba a shiga da mutane sai da wani mataki ya shiga da mu ku zo nan ba kowa dole nan aka rufe wani nan wani nan wani nan wani na dan bodiyo su sun sa maki yadda ka rike ne ka'aba riga irin ta ka'aba tun aka zo ga dan wurin da za a tsuguna a faɗa maki ya riya kai ya ka za ka sun zo ai ka ga uwa fulani ai su ai ba sa zuwa haji sai sun je hubbari duk wanda ya riga ya tafi makka da ke hubbara ba yi a tsawayi tsallaki to da ka can in ka bi Allah da ke so sai baka yi firamare ba so sai ga ka a jami'a sai ka kan sai ga ka a jami'a kaga da matsala a ciki amma ta yi so ka ji ko akwai da matsala wani da Allah ya gida sosai sosai suke sawa cikin wurin ana ta hada shi da suki an fito da kabarin shi waje ba su sa shi a layin sarakunan musulmi ba su da ke janne da wai bai mutu akan kujera ba shi na ji ruwa na kai duka ruwa na kai duka sauran kuma a rumfa sun shata ya ga wurin tsugunawa a yaduwa haka idan ka je wani ne cikin yaran kanu shi ma to nan wa'annan kabarbaran ke wannan nan ai to ba dama ne in ka je guru wani gibiri ma za ka yana ta kama na sa hoton shi shi ko hoton shi ka sa ka haye duniya da lahira samani ko ne na maka da hoton shi na kwana uku ina a tafarin mai to ya da bulabman nake so ya kamata in koma keke na da in dai na bi shuru ke zai aiki ya yi aska to shi ka gani jibiri ma yadda ka san sun ma wannan abu yadda ka san makamu ibrahim an sa shi kamar abdullah an kewaye dai shi jibiri ma in bai san abu allah bai in shi in bai san abu allah bai ba wai sai ya faɗa ba allah yana sani yana jin nauyin ya saba mashi suna kan ka je ziyara yake a yi maka kaza ko ba shi a kaddara za ya anan da amma fa ƙarya ne ba sun sha zuwa ga roƙi ruwa a ci gaba da fari ni na san wanda kuɗin shi suka makale a wajen aiki ya je ya je har yanzu ba a saki ba kaga ba a karɓa ke ni wannan shaida ne kuɗin mana promotion sun makale har da tun wani shekara uku yake zuwa duk shekara ta ji akalla wani lokaci a so kuma hanyar ba su kuɗin ba kaga kaga da ma za mu roƙi annan kawai mu zuke duk abin da ka roƙa ko mantawa suke yi sarka ba ne bayan mun san ka roƙa ba a karɓa ba to haka za a ta gari da wuri wuri in ka je ka tana suna da wali dan marina ko nan zariya ma wannan manyan gidajen duk suna da makabartunsu suna da makabartunsu na wani babban ya rasu za a ba makabarta ake kai su za kusa da gidan ko a cikin gidan can ake kai shi ba nan ake ziyara a nan ake waye a nan ake waye a nan ake waye shi ma ke na gongo to shi ma galibi ne kai shi da public makabarta to daga nan wasu bidiyoyin kuma ke tasowa da ya kawo to irin ziyara shari'a ta tsara yadda ake yi manufar ziyarar shi ne nema ma wanda aka je wa ziyara da sauran na makabarta gafara sannan ni da kai da muka kai ziyara kuma abin ya tuna mana lahira na mutum da cewa ba kuma muna zuwa nan wurin ba rashin hikimar waɗannan ba ne lokacin mu ne kawai bai yi ba kuma babu makawa wannan lokacin sai ya yi ya ce wa yake ko za'in mai ziyara zai tsaya mustaqbilan da qibla yana mai fuskantar al-qibla idan mutum ya zo zai fuskanci al-qibla ne idan zai iya bai wa tabarin baya dan ya kaucewa shubuha irin ta shaidan da bid'o'in shi ko shirkiyya din shi sai ba tabarin baya farko kaje kafin ka fara addu'a za ka iya kalli kabarin ila za ka iya hararo rayuwar da aka yi a baya amini ne ko mahaifi ne ko mahaifiya ko ɗan uwa ko dangi ko wani da ka sani ko wani babba da ya fadirci yi wa Allah izgiri yau ga ana da da ya ta kallo yau ga ƙasar shi ma ba ta ishe ka kallo sosai ba in ka gama wannan ɗaukar fitnan sosai kuma ka fiya kai kalla da kalla idan ba makawa sai ka sani wasu kabarin a gabanka to sai zama ba kabarin kake hararuwa ba mutum da sai kake hararuwa to daga nan sai kai addu'a addu'a da yake ana so a daga hannun su san da ka roka musu gafara ka roka musu wanda suke kwanci a wurin da sauran mamatan musulmi gafara tun daga farkon duniya har ya zuwa wannan lokaci sai ce za a yi wannan wa ya haru mutakadu da kuburi masajida an haramta rikar makaburbura a matsayin wuraren sujada ko wuraren sallah ko wuraren addu'a shi ma wannan akwai hadisai masu tarin yawa wasu ma cikin sayyid bukhari wasu cikin sayyid muslim annabi ke ce la'anallahu yahuda Allah ya kine wa yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda so riki kaburburan annabawan su wuraren sallah قاتل الله اليهود او تريوار لا تتخذوا قبري مسجدا او تريوار لا تتخذوا كلك قبرنا ورين إبادة ورين سنة kada ku riki kabari na wurin sallah to yanzu kabarin annabi na ina ne matsala ce khilafiyya sosai me ikazu da imam musamman da kulla baki wai ina kabarin annabi yana cikin masallaci ne wasu da yana cikin masallaci amma ba ke yake kallo ba ko da a kafin ƙarshe na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya to masallacin kake ka ba kabar kake kallo ba saboda sun mai wani irin gini ne mai kusurwa uku za ga an zo ziyara an ce shigo ta babu salam in ka shigo tun daga nan har ka kusa fita duk za ka ga kabarin annabi ga na sayyidina Abi Bakr ga na sayyidina Umar ko ga na Umar ga na ga na Umar ga na Abu Bakr ga na Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka fita ya fita ko to idan ka zo wannan ginin da ka gan shi a haka wanda yana bangon arewa kenan to da kudu ake ta kalli kudu ga bangon nan akwai safaje kamar su hudu aka cikin inda liman ke tsayawa to idan da za ka ɗauki ginin a haka wani ya bi ta nan wani ya bi ta nan za ka haɗa irin triangle aka yi mai shi kuma gini triangle kallo shi aiki ne to da kan ka tafi can arewa ka kallo triangle ka kalla kabarin nashi shine al-imam ibn al-qayyim a cikin nuniyar shi da malik ya roki kada a mayar da kabarin shi wurin da za a rika ana ibada shine ce fastajaba rabbul alamin du'a'u sai ko kwada sai Allah ya karbi addu'ar annabi fa ahatahu bi salatatil jidrani sai Allah ya kewaye kabarin annabi da gini mai kusurwa uku shi kuma gini mai kusurwa uku shi ne yake cewa la la walilin wala yughni min al-lahab bai da inuwa bai da inuwa to shi gini uku sai da kamar ka fitar da abin cikin kabarin ne cikin masallacin ne kuma ya zama a gefe kuma ma an ka ce to shi ake wa ibada za ka cewa ba sai ke wa ibada ba dan da shi ake wa ibada da sai aka bi man ya rika kallon shi yanzu lokacin da ka zo kana sallah ai liman ne jagoran alƙiblar to kenan ko akwai wani a bayan ka babu wanka da wannan shi liman dai to dan ya ruku ya ruku ma za ka yi sai ya yi sujada za ka yi da ka kad ba a rukar kaburbura a matsayin wurare da za a je ana yin ibadu ko ana sallah irin waɗannan ziyarorin na bid'a ba sa halatta ka da yi ziyara ta tuna lahira da kuma makamantansu wa yace wa zakarafatuha sannan ya haramta a tsawata kaburbura ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma umirtu bi tashyidil masafi ba umarce ni da tsawata wurare na sujada ba mana kaburburan da mutane da su da wurin sallah ko wurin musu suka wa duk ba a shar'anta ba a abinda aka dora wa mutane shine kada ka rike su wuraren ibada ka rike su wurare na ziyara ne kawai daga cikin tafiyidin makadir ko kubur a taga ginin su a yi masu tayan ko a yi masu duk wani abu da zai yi amsa sunan ado a irin wannan al'umma ko kuma a irin wannan zamani wata sirijuha sannan ya haramta a kunna wa kaburbura fitilla النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زائرات القبور لعن الله زائرات القبور أن لا يسيني وما سزيارة قبر برا ماتا والمتخذين عليها المساجد لو أن تسكي لكر قبر برا أمتهم مرا للإبادة والسورجة لو أن تسكي لكر قبر برا أمتهم مرا كنا في تلا كون تسكي كنا ما قبر برا في تلا يتي والقعود عليها كما حرام نيمة يزونا أكن قبره baya halatta mutum ya zauna a kan kabari abinda ake so mutum kada ya zauna a kan kabari ko ma ya al'amarin ya zama mashi ko ya al'amarin ya zama yasa ko a makabarta kar ka zauna kan kabari kar ka tsuguna a kan kabari kada ka tsaya a kan kabari annabi ce da ka tsaya ko ka zauna a kan kabari gara ka nemo garwashin wuta ka zauna a kan shi ya kona tufafin ka ya kona rigar ka la yajli sa'adukum ala jamratin fatuhurika fataharika thiyabahu wa تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره ya zauna a kan garwashi ya kona rigar shi har ya kona tufafi ya kona jikin shi ya kuma shi alkhairi irin a kan ya zauna a kan kabar za ka baya halatta musabbul amwati sannan haramun ne zagin matattu nabi ce la tasubbul amwata fa innahum qad afdu ila ma qaddamu kada ku zagi wanda suka rasu sun riga sun cimma abin da suka aikata ko da mutum zaluntar ka yayi in dai ya riga ya rasu ai ka gama nasar to ba zai ba zai nemi ya tarka ba ai ka riga ka ci kes ai yanzu karka ka ka zage shi ka rage wa kanka fa'ida da profit kai shuru kawai ka jira Allah ya kai mu kawai inda addu'a da za ka yi kai sai ka ce Allah ya kai mu shi kenan amma ya rufe kuma kana bin shi da zagi shi yanzu an rufe kundin shi na zunubi amma kai naka na buɗai kuma in ka zage shi kuma zai iya samun zunubi balantana kuma kila ya zama shi wanda ma zai ya mutum ko ba musulmi ba ne in ka zage shi kuma ɗan uwan ki kafirai su kuma sai su zage Allah ka wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan ya gaira yi sai ku dawo su zage Allah ko su dawo su zage addini ko manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ta'ziyatu mashru'atun yin ta'ziya shar'antacciyar abaci idan aka yi ma wani rasuwa a jiya ya mishi ta'ziya annabi yace man azza musaba falahu mithlu ajri duk wanda yaje ta'ziya ga wanda wata annoba ko masifa ko rasuwa ta shafa to yana da lada kwatan kwacin ladar wanda aka yi wa ta'ziyar inda yayi hakuri abu kenan ba karaman lada ba ce banda abin da ke ciki na karfafa yan uwantaka da zumunci banda abin da ke ciki na sai da kewa da tausayawa da addu'a ga wanda ya rasu da kuma waɗanda aka yi wa rasuwa ko ba sai irin matsayinka ba a wurin Allah mai yiwuwa Allah subhanahu wata'ala zai iya karɓar duk abin da ka roƙa ya ce wa kazalika hida'u sa'ani li ahli al-mayyit haka kuma ba da kyautar abinci ga 'yan uwan mamaci shi ma mustahabbi ne an so haka ko shar'antaccen abu ne idan aka yi rasuwa a wani gida to su iya ɗan uwan da suka yi rasuwar an su aka kai masa abinci yanzu kar a ce sai sun dora tukunya sun nemo kayan girki a duka ba sai sun yi wannan ba me ya kamata komai da komai nasu a kanji abinci a kai musu saboda abin da zai shagaltar da su ya same su wannan abincin ba na in zaman makoki ba ne idan in yi yawa kuma kaga bai kamata kuma a gabar ba sai a neman wanda za su ci sai nemi wanda za su amma da ba za su ta ɗiban amfani ko abincin mamaci ba a yi ta girki mutum na rasuwa sun zama na gado don kada a taɓa shi ne ma aka shar'anta wa ɗan uwa su a to a yi girki a kuma ka wannan sunnar ba a ƙasar hausa na san tana da rai sosai har yanzu ma ai har yanzu fata shabbo ana kamantawa to amma dai akwai bukatuwar a sake farfado da ita irin da in kuna da yawa a unguwa za ku iya tsari to mu ashirin ne to ku bakwai ku ba su na safi ku bakwai ku ba su na rana mu shida mu ba su na dare aku ita har ai sati guda kar su dore komai su kuma baki da za su zo gaisuwa sai su tago da kudin abincinsu ai ba ba garin da ba shagon abinci nan ne matsalar zo kuma ka ki ba su fashe ta zama ka jaga fa wani mu je mai gaisuwa girki ya je maza ana ci to girki ka zo ci ko gaisuwa ya sama tsadan man nan da ta dan hana ma gaishe gaishen ko sai dai a kira a yi ta waya ya zama waya lasta ajiya sai ta din ma dai Allah zai karba shi bai kashe kudin mota ba ka bai dora ma tsawainiya ba in kuma za ka iya babu damuwa yan uwa ne suna zuwa ya ta masa abinci amma kada ta mana mamaci kar a taɓa nan mace sai a gyara shi wa'inda su ne matsalolin da ya tattauna a gaba ɗaya kitabun jana'iz dangane da abin da ya shafi matsaloli na sallar jinaza in mutum na son tsarin bayani zai iya koma kamar jana'i na malam nasiru muhammad nasiru al-albani rahimahullahu ta'ala kuma da wannan ya karkare kitabu sala gaba daya wata matsala da zai iya tattauna ta a sallah a gwargwada abin da ya karkanta wa kanshi ko a gwargwadon mataki na bincike ko na ilmantarwa da ya yi littafin a kai to ya gama Allah sai mu darasin gaba to zai zama za mu tashi a abin nan kitabu zakati ne inda zai magana a kan matsaloli kuma na zakka wanda su ma daidai gurgudu ana kan kan gabar su na Oke in wani ya je yau ya je gobe ya je jibi an mu sai so ɗaya shi kenan amma in ne ta ba da ce yayi laifi ba in yana da girman alakar shi da da wanda aka yi wa rasuwar ba laifi amma in kai so ɗaya ya isa kawai dai abinda malamai suka ce shine idan kai wa mutum ta'aziyya kafin a rufe gawar ya kamata in an rufe ta kai mai dan ba mamaki kafin a rufe bai san kai ba amma in aka gama za ka iya kai mai in aka gama janaza ka ga mutane sun mashiwa za ka iya tafiya sai gobe ko jibi sai ka zo sai kai mai dama asalin ta'aziyyar shine addu'a ga shi wanda ya rasu shine ta'aziyya da shi wanda aka yi wa rasuwa ta yi mashi cewa a hankurtar da shi a nuna mashi rayuwa kullu nafsin za'iqatul mauti wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kullu man 'alayha fan da sauran ayoyi to sannan wanda ya rasu kuma ai kai mashi addu'o'i da nema mashi yafiya da gafara da dacewa da yalwataccen kabari da hutawa daga wahalhalu na rayuwar duniya da kuma samun canjin masauki da abokan rayuwa waɗanda suka fi na nan duniya alkhairi to mutum aka yi ma amma ba sun shaka an gama biyan shi da komai kuma su iya soyayya a nuna mu wa alaikum assalam ai mutum ya wasiya kin ya rasa rufe shi a gida kar a fita to da gidan da zama makabarta kenan a kai shi makabarta a rufe shi a can ya yi hakuri shi ma daga bayan haɗa lahira zai yi godiya ce na gode na gode na yi kirari na buwar gurma ma kai na wuka ya wuce da shi makabarta a jihar rufe shi inda aka rika kowa yan uwa su ne alama suna so su yi ziyara amma ana keɓe shi wani abu zai iya tasowa kuma gidan ya zama makabarta kenan dan akwai kabari to yayi gida ne ko makabarta a gani shiga wani irin yanayi na wani kuma sassauta No. Eh. Wajen yadda aka ajiye da za a ajiye ta a makabartar haka za a ajiye ta a wajen sallah ta fuskanci alƙibla duk da akwai masu fahimtar ta fuskanto ta kallo liman kama kuma yan kuka gama sai an juya kuke na an sannan an je makabarta aka amma aka aje ta yadda take ta kalla da sunna aka mata sallah babu zai yayi Allah ya san da shi wa alaikum assalam
wani kamar da aka kuma da fuska eh kuma amma ana da sabon baka san hai kamar yadda malam muke kusanta da kamar kalluka da suna ba ku saba da kuma wasu suna san shi da rage akwai yanzu ne fara fasu na farkon da fara fara dole ga mu ba a tafiya ba jab ba su yi mutu eh akan iya dawo a maimaita makabarta amma akwai sharuɗa da wasu abubuwa da za a kiyaye wasu na ɗibar shekaru ina ga kamar ko ibnu hajar ko imamu nawawi cikin wa'annan malaman biyu wani ya tattauna matsalar da fadinta akwai wanda suke cewa in aka gama rufe gawa a ma- aka gama amfani da makabarta ko aka kai wani layi aka kammala to sai sai makabartar ta shekara ɗari uku sannan za a sake dawowa a rufe to kaga duka waɗannan ajiyar ɗin sun gano don kusan duk shekara ɗari ne ake sake hudu a duniya wanda ka gani yanzu shekara ɗari ba shi kuma shekara ɗari nan gaba ba shi to a haka suka yi ta tsaukowa suke su har suka dawo shekara tamanin su ne ta shekara tamanin akwai wanda suka yi shekara talatin da wani abu bayan an yi wannan sai a nemi izinin gwamnati ko masu ruwa da tsaki sannan sai a ji kowane kabari a kwakule inda kasusuwa in akwai wata gawa sai a kai shi wuri na musamman sai a ajiye to an samu filin kenan daga nan sai a ci gaba da sake rufi sabbin gawawaki a wurin amma in akwai yalwar filin a je a yi watan kawai ya ita wannan abatta kar a siyar kar a yi tana nan a tsohuwar makabarta a tsakiyar gari fa inna hatta zakirun nas al-akhirah ita tana mutane lahira kabarin wani na kabarin wani na kabarin wani na kabarin wani na shugaban da yake na farko yana wakilan sardauna na nan duk sun wuce sai an kwatar su kawai in da yalwar filin kamar yadda daidai gurgudu wanda a iya samu to ya fi sauki a samar da wata ita wannan kuma a killace wani kuma da eh ya yi don mutum ya ziyara bai san alama a kafar wanda ya girma ba ko kuma ya je ziyara ce amma kowa da kowa zai addu'a ya musu addu'a gaba ɗaya shi kuma ya ɗauki izina ya ɗauki gari shi ke nan sai ya tashi ba ta je gaban wani kabari ko ya kalli wani kabari wanda ya je ziyara ba kawai gaba ɗaya shi sai musu addu'a sai ya addu'a da jami'i ya roƙa musu gafara da dacewa shi ke kuma ita ma na duk shari'a ce kamar yadda idan mutum ya je makabartar kafirai ko zuciya ga makabartar kafirai annabi ya shar'anta mana mu roka mata azaba sai za ka wuce ta wajen makabartar arna zai ce Allah ka kara mata azaba da kunci da takura da duk kamar in za ka iya yi ka sa da ƙarfi kai idan kuma kana ga akwai siyasar zamantakewa sai kai a zuci kuma Allah ya karba dan maganin su kenan irin su ne ake aro harshen yara da Allah ya ƙara. Kai wayo kai komai kai boko kai waye kai ta je ta amma ba kai musulunci ba. Kai na amfanin waya bai amfani ba. Wasu ramayi da ya